نعم نعم مم. نعم مم. مم. نعم مم. نعم مم. مم. نعم مم. مم. مم. نعم مم. نعم مم. مم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناظر الحق بالحق ونادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره وإدار العجيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda da farlansa ya ba mu dama muka da wannan matsalaci mai tarin albarka tare da mutane masu tarin albarka domin gabatarwa da tafsirin alkur'ani mai girma yadda aka saba gabatarwa a kullum muna yau allah godiya akan haka muna roƙon allah ya sa lafiyar da ya bamu da hankalin da ya bamu da ilimin mu su zama hujja gare mu ranar jira kar su zama hujja a kanmu ranar azaba domin ilimi yana zama hujjarka ko hujja a kanka abinda ka zane kai aiki da shi kaga ya zan hujjarka na jira abinda ka zane wato faƙi ya zan hujjar mutum na azaba wannan ke saboda haka wajibi ne idan Allah ya ba mutum lafiya da hankali a jikinsa to wajibi ne ya je ne sanin yadda zai yi wa Allah bauta ya san Allah ya san dokokin Allah ya yi biyayya shi kenan ya tsira in aka rasa ɗaya cikin waɗannan zai sha duka a lahira Allah ya kiyaye mu a rashin damuwa da sanin nan ba karamin kuskure ba ne kan mutum bai damu da addinin ta ba kenan yayin da kuma a lahira bai zama uzuri kamar da kwanakin baya cikin wata mukaddama da muke akan sallah muka ce wankan janaba na da farle guda biyar mutum ya shekara hamsin yana wanka da ake duk shekara goma iya farla daya tun da farlan biyar shekara hamsin ta cika ya iya to amma kuma bai iya ba yanzu yana yake gaba iya kenan to shi ne ya sa ran kiyama ake tambayar mutane a ce awalam amirku ma ta zakar fi mata zakara shin kan bamu ba ku nisan kwana ba ne abin da ya kai mai tunani ya yi tunani duk wanda ya rayu kai shekarun balaga ai Allah ya ba shi nisan kwanan da zai san Allah tun da a cikin wannan ya san uwar da ya san uban kuma yaro kan ya sani amma kamar bai sani ba sai zagi uwar da ko ya zage ba ko a zage bai dariya amma babban karewa wata mahaifansa ba za a zauna lafiya ba zai yadda ba shi mai gidan namu za ka yi kaza kaza kaza kaza ko har ka san mai gidanku to ka san allah da ya harki mai gidanku ya kabi doka da oda zai ka tsira a ranar gobe kiyama karatunmu muna cikin sura mai lakabi suratul rum sura da aka saukar da ita a maka ban da aya wannan sura ta yi wa'adi sosai saboda sura ta mata akwai tauhidi kamar yadda za mu ji a gaba ayoyin Allah na dalilai da hujjoji da za su tabbatar wa mutane kaɗaitakar Allah kaɗaitakar Allah kuma shi ne tauhidi kan ka samu daɗi ka ce Allah ne kan ka samu ba daɗi ma ka ce Allah ne wannan ke ba za mu yi abu da cikin baiti ya ce akwai abun da mutanen da suka faɗa ka abun ya faɗa suka riga shi faɗa da can amma shi ma yanzu zai faɗa da faɗarsa cewa in dai kaddara gaba ɗaya ta Allah ce wanda ya mallaki komai da komai ya mallaki kowa da kowa to shi da kai masa abun da zai sa shi dariya da abun da zai sa kuka duk uwar uwar ku ɗaya ne saboda kawai Allah ne sa abun zai same shi sai ya same shi in aka baka daɗi ka ɗauka wanda ya baka daɗin aiko shi aka yi ba shi ne cancanci godiya da yabo akan daɗin ba na ka baka rashin daɗi kar ka ɗora fushinka akan wanda ya kawo rashin daɗin shi jakada ne daga kasan jatumarka da babanka su jakadu ne na kawo ka duniya amma wanda ya yi ka shi ne allah mahalicinka yawa don haka abubuwa suke tafiya yi imani da ƙadara wajibi wani haka bai wa ake ya rasu da yanzu imani da kaddara shi ma dole ne a cikin imani ka to ai wanda bai yarda da kaddara Allah ba kwata kwata ma bai yarda da Allah ba saboda haka yana daga cikin yarda da Allah yarda da kaddarar Allah saboda haka jama'a kula sosai mu sani aikin wani ba zai kai mu ta ba kuma ba zai kai mu aljanna ba mu san wannan idan wani maka abu mai daɗi ba za a rubuta maka lada ba ladan nasa ne in yi maka rabon haushi ba za a rubuta maka alhaji ba alhajin nasa ne ashe kwata-kwata ba ka da damuwa ma daga gefen wani ka dawo da damuwar ka daga gefen kai mai ka aikata don in ka aikata alheri ka san ladan ka na wurin Allah duk da ka aikata alheri ka ƙara kusa da shiga aljanna ne in ka aikata shari kuma ka ƙara nisa da aljanna ne don duk da ka ƙara kusa da wuta ka ƙara da yadda da aljanna in ka ƙara wato kusa da aljanna kuma ka yi nisa da wuta saboda haka a wajibi ne a kanmu da sai mu san wannan mu gaskata shi kuma mu aikata shi a aikace ya zama na kullum wayewan garinmu ƙara neman kusanci muke ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake duk abin da zai kusantar da mu shiga aljanna ko da kaki ɗaya ne sai da ya ga mana shi duk abin da zai don mu ƙara kusanta da aljanna duk abin da zai nisanta mu da wuta ko da kaki ɗaya ne sai da ya ga mana shi don mu ƙara yin nisa da wuta saboda haka abin da ya rage mana wato shine aiki shine aiki amma idan dai muna lura da ayyukokin wani to akwai matsala kaddari misali gara ma wanda ya maka alheri kamar ya kira ka ne ka zo ku tafi aljanna in dai kana lura da aikin wani domin cewa za ka tuna ma alheri ba za ka yi ma ka mutu alheri ba to wannan kenan to wanda ya ma jari ba shi kuma ka gaya mun ya za a yi shi ma saboda karama ka to mun ji ya maka alheri garin rama a shari garin rama sharin sai ka masa wanda ya fi naka kamar ya kwada ma amma da ka kwada masa marin da ya fi naka zafi ka ji to shi kenan ka rama kana zama na jira ira magana ta mutu ne a naka tunani sai an wani marin ai in wanda kai ya zo daidai wanda aka maka to an yi an yi daidai in naka bai cika ba a cika ta maka in naka ya owa ba an biyo ka ba shi ko a nan duniya ba kula ba mutum ya tsokane ka kai ka fita da ka kai duka da kai ne da gaskiya to amma yanzu kai dalilin wancan tsokana kai ka kai duka da ana aka je wajen yan sanda ko kudu waye da laifi da wanda ya tsokana da wanda ya dukawa za a kulle ina wanda ya duka za a kulle to he zo ya doke ka shi ya fara dukan ka da kan fita da ka je wajen ramawa sai ka kabiya shi ko ka balla masa baki jini kata kata da Allah da wanda ya fi da jini da wanda bai fitar wa in an bi yan sanda wa za su kulle to da irin wannan wani ma zai iya ma wasu ma sun taba dan fada haka nan suna dan fada haka da wani yana wuce ɗaya sai ɗaya ya fada wanda mataki to gaji in ma kai ne da gargajiya ce fara naujin ka to da yana wuce ka kai din ya kashe ka to kai kuma ga aiki da Allah akwai akwai akwai zaman lafiya a cikin duniya idan ba ma kula da irin waɗannan abubuwan za mu samu matsaloli a rayuwa in ji kai kana nan duk abin da kana jira baka da hali kai naka ba san kai waye ba wai jira hake wanda ya ma kirki kamar da kirki ai mutumin kirki ne wani dole abin da yake mana nan ai kaza kaza in ya ma dan abin da ba ba in kanci nuna nuna in bari za mu ci ubansa za mu yi kaza kaza ba nan ake fata addini ake rikirkita addini har ya zama an kai wasa alherin ma ka dinka yin ba don Allah ba ya zama kana da dan wani ya maka ka ga ba don Allah ya ce ayi ba kuma Allah ba zai biya irin wannan ba to ka ga wannan kenan saboda haka sai a dinga a dinga kula ko hukuma ce kuma hukumar ko islamiyya ce idan ka zo garin aikata aiki ta zarfi kai ga wanda amma sai ta biya Allah abin da ta zarfi Allah ba dare ba ko hukuma ce hukumar kuma ta musulunci ta zo za ta yi aiki sai ta zarfi sai ta biya sai na hali ya ce ni dai ba hukuncin da zan yi zarce na jiban damuwa kamar hukuncin mutane ya ji gaga mutane na kama shi sai na cumbuɗa masa bulala da Allah ta cumbuɗa masa in na cumbuɗa masa bulala kawai sai ya zarce ya mutu abunsa in kirga diya mai yamma kaga a ce duk da aka da biya ke dama ne kida da kuskure me yake biya biya yake ba wannan matan da dama ba ne kai da aka yi ba bulala aka yi masa sai a biya biya nan ma an ba kai aka yi bulalan ba to wannan kenan biza wuraren halaka ma aka hana kisasi kai tsaye wurin kamar wanda ya cire mari nan wani ba za a cire nasa ba wanda ya fasa kan wani ba za a fasa nasa ba wanda ya karya bayan wani ba za a karya nasa ba da a kaba ya karya ko hannu sai a karya nasa da kunne ya tuje ko tukunya hancin nan na wani ya tumbuke ta ko haƙorin wani ya balle shi sai ya balla na ta nan ma in ya mutu aka mata biya diya ta yi yiwa garin buge haƙorin nasa ko likita ne ya kire ai ana gani a je haƙori ko yana ciwo ko na abu a bai likita wanda ya iya ya sa abu ya ci haƙorin sai haƙorin ya ya ƙi zama lafiya ya kumbura kayan mutum ya mutu a kira Allah ya an biya diya zai ai ba an kawo ka kace bane haƙoli aka ce kake to a ko kisasi za a yi wannan haƙoli mai ciwo make to balle kuma yaya in kisasi za a yi ya cire haƙorin wani ne za a cire nasa kaga ko cire masa ya mutu ku biya ɗan uwansu ɗan uwansa biyar rai na ɗan uwansa wannan fa dole ne yi haka saboda haka a dinga kulawa da shari'a mu dinga tsayawa mu san shari'ar Allah shari'ar Allah ba za ta da kwaranci faɗi ko kane kane ba ba zai yiwu ba hankali bai zai gane mai Allah ya aiko annabi ba sai ilimi sai ilimi saboda haka a dinga kula wannan ya domin da kisar wani mutumi yana da yar uwa yar uwarta ya faɗa da wata mata sai ta buge mata bakin sai ta balle mata haƙwaranta na gaba ta zubar da su to a kawo tsara wurin manzon Allah zalam an nemi wadda aka karyawa haƙori su yafe sai da ba za su yafe ba to a biya su jiyar haƙorin suka ce ba za mu kaji kuɗi ba to mai kuke nufi kenan abinda muke nufi ɗaya ne a karyawa wadda ta karyawa yar uwar mu haƙori su zama da dai wannan shine gaskiya sai dan uwanta ya ta ya zaburo yace ya rasulullahi na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya a gabana ba mutumin da ya karya haƙori yar uwata kaga zai zo irin abubuwan sunan na laraba na nema abu kadan su mai da shi yaƙi ke yace ba a yi sama ka ja ya maka rantsuwa da wanda ya aiko annabi da gaskiya annabi ce masa kitabul lahi al-qisasu yace qur'ani kan ta haram eh ba an ta annabi sunna bi sunna qur'ani kan ta wanda tuje wala qur'ani tuje na yace ya rasulullah indi Allah ne ya fara na yadda sai yan uwan wajen suka je mun yabe kyauta tunda ka sallama qur'ani Qur'ani tun da ka duk wannan fushinka nan da faɗanka nan daga jin Qur'ani kawai ka yi laushi to ai akwai imani a ciki suka ji domin ya manzo Allah ce a cikin bayan Allah akwai wani sun rantse ma sai Allah ya kuma da zuwa sai yi ka fara ba kai kaga ba na ka da dole a karya hakurin kuma ya yi ka fara to amma sai suka je sun yafe to irin wannan kenan akwai matsaya da wasu ke kaiwa sun sun rantse ai wani har roƙon da ake abuwa ana son a samu wata matsala a lallame shi yaran su wala da yaran su shike na an gama Allah ya riga ya masa mafita a ran su saboda kiyaye rantsuwa in aka lallama su karan to Allah ya sa mafita a ciki fa subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah ai ma'anar wannan kalma sabbihu Allah wa Allah tasbihi bi ma'ana ma'anar yau Allah tasbihi anan kallu ku dinka sallah hiya suna lokacin da ake shiga marece sai a sallaci sallah guda biyu sallar magariba da sallar isha'i idan da uzuri a damka in babu uzuri a raba wa hina turjihuna haka lokacin da kuke wayewar gari kada kullum shi ta ba ku shiga cikin asubahi wabi da lafi kubihi a nan akwai sallar asuba a yi wa Allah tarbihi walau alhamdu godiya ta tabbata ga Allah ita ma a cikin samai wal ardi da ƙasa itirarun nan bujurowa ne wa ma'anahu ma'anar wannan magana ya amadu ko aluma duk halittar da ke sama da wacce take ƙasa suna gode wa Allah to an faɗi a yi wa Allah tarbihi da maraice sallar magariba da isha an ce da asuba a yawa ala tasbihi sallar asuba wa ashiyan akwai lokacin ashiri kuma yammaci kenan wa fi salatu asri a lokacin ne ake sallar la'asar wa hina tuzhiruna akwai kuma azhar lokacin da ake cikin lokacin zahira cikin garjin rana ce yi kurjul hayya min al-mayyiti Allah yana fitar mai rai daga matacce kan insani kamar yadda Allah ya fitar mutum shi rayi ne minan nufati daga dugon mani shi kuma matacce ne baya motsi baya magana mutum fa yana motsi na magana wa ta'iri Allah yana fitar tsuntsu min al-bayyati daga koyi sun tsuraye ne kawai matacce ne wa yi kulle mai ita Allah kuma yana fidda matacce a nutfata shi ne dugon maniyi daga mutum raye walbai zaka yana fidda kwai matacce daga tsuntsu min alhaji raye wa yi da kuma Allah yana raya ƙasa bin nabati da tsirrai in kai ƙasa ta ɗebi kore rayuwar jikin Allah yakan raya ta ba da mauti ha bayan mutunta shi da wani wani cewa a kan abin da muke shukawa ya ce an tun tazara wurahu yace a faratun ma ta harusuna kuma labarin a noman da kuke nomawa abun noman nan yana akwai manoma ko a an tun gazara unahu mun ji kai ne manomi Allah ta kai ka tsoro da shi ko ni eh kai ka tsoro da shi ko ni kaga ikon Allah dan da yake tsaba a ina ganin yake ganyen yana ina san da yake tsabar idan ya tsuro kuma ya zama ganye to tsabar kuma na ina duka ba a wurin ikon Allah suke suna wurin ikon Allah don ka gane iyawar Allah amma in lokacin su yayi zai fidda kowanne daga kowanne shi ganyen daga tsabar ne tsabar kuma daga ganyen ne saboda iyawar Allah mai rai daga matacce matacce daga mai rai kowa ya aiki kowa wannan haka Allah yake yawa waka zalika al-ikhraj haka fa irin wannan fitar wannan yadda ga Allah yake fitar wannan kara daga cikin tsaba ya fitar tsaba daga karan nan tukura juna haka wanda za a fitar da su tashin kiyama ya zo ce eh haka za a yi wata ranar min al-quburi daga cikin kabaruka yawa wa min ayati yana daga ayoyin Allah ta'ala madaukakin sarki aya kuma a dalati mai nuni ala kudrati akan iyawar Allah an kalaka lakum an kalaka min turabi Allah da yayi ku daga ƙasa wannan aya ai asalakum azalun ku adam an yi shi da ƙasa kuma idan an tun bashar sai ga shi kun zama mutum shi kun zama mutum min damin wala min shine bashar wanda yake da nama da jini tantace runa kuna ta motsi kuna barbazuwa fil lamla cikin bayan ƙasa wannan yana daga ayar Allah akan a tabbata za a yi tashin alƙiyama tabo ba aka mai da ke mutum an kwaba ta ban ya tsuma ta ga ya canza ke ya tsuma ya rufa ya da ake ruba ƙasa kan za a yi gini aka ƙara kwabawa da ƙasa ya zama kwababbiyar ƙasa da aka tsuma ya zama ƙasar da an kwaba ta tsuma to da aka zo kuma sai aka gina shi ya zama kafko don annabi adamu yana kafkon ma ya kai shekara ɗari ma ko ikon ɗari yana kafko ɗin ma kafko haka da kasan tukunyar da kasa ne wadda kakarun mu da ake girki ko randa da ana ɗan samun randa daidai a wajen tsofaffi irin na da yadda kasar randa kuma randa ga sashiya wadda in an kwankwasa tana ɗan kwankwankwankwan ɗin ba wadda ba ta nuna sosai ba randa sosai irin jeji na wani an je da randa irin da ake zo mai kwarin nan ta ga su sosai haka aka yi adamu yana amma sai ni da farko an ce tundundun yake mulmulalle kawan bishe giginya ai bishe giginya ba ta da gaba ba ta da baya shi da ne masa kudari saboda shaɗiyancin sa eh don ya bata shi sai ya masa gidaye ta gabansa da bayansa aka kankare masa nan aka kankare masa nan kaga sai mokai saboda an rage nan an rage nan in ba nan ya zo ya kwari a cikin biyu ba an rage nan an rage nan sai ya ba da faɗi da Allah bai ƙara kyau ba ai ya bi a yi tarawun sai ya ƙara kyau kuma to daga nan amma fa babu rai a ba rai sai da mai kumba ya kuri ya busa masa rai kuma kaga jikinsa da tauri da muka an kwanwasa shi ƙara yake ai shi ne yanayin farta sanar da kai ya daga yanayin farta nan za a duk jikin haka yake sai aka kubale shi ya dawo nama da jini ga fata nan har yana gashi in ka lallala da an bar ka ji jikinka kamar farce ai ka san inda kake son lokacin da za ka so lokacin jiki kaga da ba za ka samu wannan ba sai aka cire amma aka bar kaɗan a ƙarshen gaɓoɓi don ya tuna yadda yake da sannan kuma ya zama kamar tela in yi kalmasa kalmasa na ƙara abu ƙarfi ya wannan an kalmar da ya kuke su rike abu da ƙarfiyar to wannan ayar Allah ne mutum ne ga shi ƙasa ce ta zama haka ba ya da uwa ba ya da uwa kuma a jikinsa aka kaji ƙashin haƙarƙarinsa ɗaya aka yi matar daga uba babu sauran wanda kuma kowa daga uwarsa da ubansa wa min ayati akwai daga ayoyin Allah an kalaka lakum Allah ya halitta muku min anfusikum azwajan daga kawunan ku maza shi aka yi muku mata mataye namu ne mu maza mu ke amfanuwa da su amma daga mu suka fito dugo gaje wani gida ko wani gari ko wata kasa ma ko wani kabila ma ka auro wata mata ma daga ubanta ta fito shi ma namiji ne kaga Allah ya nuna gwaninta kenan ya fi damuna mata mu mazaje daga jikinmu mu mazaje shi dama da Allah ya tashi haka sai ya halitta na na hawa daga jikin annabi Adam suka ci gaba da haihuwa suna haifan yan tagwaye yan tagwaye yan tagwaye suke haihuwa ashirin kowa da matarsa ke na farko farko kowa wanda ya zo duniya da ita ita ce matarsa daga baya za a so nuna wa'azi wanda can gaba wa'azin zai zo ya yi tasiri ana so a nuna wa mutane akwai ranar da za a ce a gidanku akwai 'yan mata ƙannanka kyawawa a ce muharraminka ka je gidan wasu ka aure wata kusan ƙwararriya ko akwai 'yan mata a gidanku masu ilimi a ce muharramar ka ce kamar mai ilimi ka je ka auro jahila ko a gidan ku akwai 'yan mata masu ladabi an koya musu ladabi an tarbiyyar da ba zai yi ka aura ba kannan ka ne ko yayan yayan ka ne a kai ka wani gari ka je ka auro mara ladabi za a zo a yanka gaba mutane kullum Allah zai ba su umarni ba zai kullum musu da abu haka kaɗan wanda zai tada hankali ba sai a dinga yi da kaɗan kaɗan a saba ya gaji da da za a fara abu za a hana ɗan tagwaye yan biyu ya auri yar uwar tagwaye ta kasta yadda baro yake yi kaga baro kowa ya haƙura da wanda ya ita ce matar su haka suke yi to yanzu kuma za a hana to mutanen ma da haka suka fara sai aka ce za a fara akwai wata ikilima aka ce da wannan ikiliman nan za a haɗa ta da habila shi ko habila ba shi ne abokin tagwaye ta ba ƙabila ne abokin bai takarta ƙabila ko yake bai yada ba ya yi jayayya da nabi adamu jayayen haife ƙarfi har ya kai ga za su yi ƙuri'a sai aka za ƙuri'ar ta hanyar sadaka kowansu ya zo ya yi sadaka da niyyar auren wannan yarinya wanda Allah ya karbi sadakansa shi ne mijinta wannan ba kan yada ba kuma ya haƙura ba shi da mijinta واتل عليهم نبع بني آدم بالحج إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم تقبل من الآخر قال لأقتلن قال إنما تقبل الله من المتقين wannan aya tana da ƙafu goma cikin kan kuna ƙafu ne yawa to wannan abin da ya faru kenan abin da har zuwa kai garin haka habil ya bi da nasa shine rago ƙabil ya fi da nasa shi ne amfanin gona wanda ba su zuka ba kuma ya duba mara tsaba ya bayar a duk ma an ce ya milkin ɗaya yawar tayi ya yi haka ya ci mai tsaba da yawa ya zare shi a damin saboda shi ɗan wayo ne ya ba da sauran sai wuta ta zo daga sama fara mu nan mun ji daɗi mu a duba annabi ko sadaka ko ganima mu ne za mu fitar mu ne za mu cinye da ba haka bane ko daga sai a zuwa tara to in Allah ya karba wuta da wuta ko ne abu eh a ci gaba da zama tala kuma tunda mutum dan wanka dole ka ce da shi amma mu yanzu wanda za a yi sadaka wanda za a bai Allah shi za a bai talaka ko babban ka ne ko dan babban ka ne ko dan kawun ka ne ko yayan ka ne ko kanin ka ne ko makwacin ka ne ko kanin matar ka ne gashi nan dai wanda ya je in ka ci gaba ya kidi sai ka fita zakar ka bayi kai lokaci ne naka yanzu an ga ga samu fagi ko amma duk haka muke rowa ko to kaji to shine wannan Allah ya karba wa ɗayan ba karba wa ɗayan ba sai ya ji zafi ya kashe dan wannan farkon kisan kai a duniya kenan ya ji zafi ya kashe dan uwansa farkon kisan kai a duniya ya je binne shi daga baya bayan ya dawo da shi kwanaki an ce annabi adam ya tafi aikin haji aka kisan eh annabi adam ya taɓa zuwa ta bayayi da wata yawa inna awwala badi mudal nasi lallazi bi bakkata mubarak wa udan lil alamin annabi adam ba nan ya dawo samu an yi gina ya ya ga nan hawa ya ce ai ya kace shi ai ai ba yi da rai wannan nan hawa da me ma nan ba yi da rai ba zai ƙara cin abu da mu ba ba zai ƙara shan abun sha da mu ba ba zai ƙara magana da mu wani zai kuka shi za har yau har kullum mata sun ji sauran kuka mu ba tun daga nan shi za ma ba sai sun aje makawata da zuwa ko za su yi rikita wurin gaba da sun sun kama kuka sai duka ta duk dan yi lauji su kama kuka rikita mutane shi za ba sa ba ita ta fara to wannan sai aka aje matar aka hana ba ba shi wanda yake san ba shi ƙadila nanawa na ciki tana haifan tagwaye kawai da bi ɗanan bi guda ɗaya bai da mata bai zo da mace ba kwata kwata shi ne annabi shi yusuf alaihi salam shi ya ka danka masa wannan mata da ya girma ka musu aure su suka bi nuna du duk da ƴan annabi adam ba wanda ta bayuwa masu zuwa shi ma annabi yusuf adamu ne na biyu eh nuhu ana ce masa adamu sani don haka nuhu ya zama adamu na uku don shi ya riga ya zama haka taka wannan maza annabi adamu ya abi ayansa guda arba'in amma kowa shi ya abi amma cikin su ba wanda ya yi ne wannan guda biyu da annabi shi da wani ikilima don kuka da ya haɗa duniya gaba shi ɗaya to da haka ci gaba zamanin annabi nuhu aka kawo cewar to yanzu kan kuma a fita waje da ba an hana abokiyar ta gwaitaka ba to yanzu a fita waje a je wani gida a auren abannan gida yadda muke a kai yanzu ke ya ga ga suka fara rigima da annabi nuhu ai suka kai adamu ma ya hada ya samu dai malefai aka samu matsala har suka yi annabi nuhu duka suka yi suka yasar da shi yana nishi sai aka samu masa nuhu amma ba shi masu nasa na fili ba to Allah ya ce wannan aya ne an kalaka lakum min anfusikum azwaja da Allah ya halitta muku mata daga kawunanku bi kalki hawa min dili adama da ya halitta nana hawa da kajin hakarkari na annabi adama shi da mata ba sa miƙewa in ji mu cikakken kajin hakarkari a a a kirjinsu sha hurhudun su cikakku mu kuma gefen dama sha hudu gefen hagu sha uku eh mu mala ya ka kajin hakarkari mai sha Allah ga bata mala eh na gefen daman ya fi ɗaya da ya fi na hagu da ɗaya saboda bantar ɗayan da aka yi a jikin annabi adamu aka yi hawa an yi da dinara a ciki kuma mata suka ɗauko ta mu kuma muka ɗauko annabi adamu abu guda biyu mun ɗauki annabi adamu guda uku ne ya cewar ƙashin haka ƙari bai shiga ba da ɗan kululun nan na wuya kuma ba al'ada ko yawa su kuma mata sai suka biya na hawa a wajen cikan ƙashin haka ƙari da tankwarewa a mu'amala da kuma yin al'ada wasa'irin da za dukkan mata min rufin rijali wani sa'i an yi daga dugun mani na maza da mata rijar gunu ilaiha don ku natsu da su wata alafuha ku ji daɗin haɗuwa da su wato abu ya haɗu abu biyu ne amma sai ya zama kamar abu ɗaya in ana zon hada biyu su zama kamar abu daya a zauna shiru ba fada to hada miji da mata wanda a taburma daya ko a garo ɗaya ba mai cewa ne ta matse ni ta hada maza duk guje mana gani kuma kai wani karka nuna mana iskanci ya kike dora mun kafa ne yanzu aka gana ne ma al'aidan bai kuma amma su ala ce mun haka ne litatkunu ilaiha saboda haka su suka fi zaman wato daɗin zama tsakaninku da namiji wajala bai na ku ya sanya tsakaninku an ce jami'a amma wadda ta soyayya amma wasu malamai kuma haka suka fasara ba mawadatan din nan lin nisa'i wa rahmatan lin rijali mazan ne da soyayya in ka auri mata ba da son ka za gane kukunan yawa mata da soyayya maza da rahama jin tsayi shi ka ga mai gida ya je kasuwa da abin da aka ce masa ya zo a gidan ba mu daga za a zo da abin da ba faɗa ba ma duk ya tsaro ya kawo in yi wasa ba a raina ta ba mai gida wai ina zan yi kallo na aka baka wannan eh abokin kai sai kuka da daddawa ku taho gida ka zo na wata ban mai gida wai ba ka naman nan kyauta aka yi ne wai a ya aka yi na ga duk shi da wuri sai nake ko sarkin bawa da yake kuna wurin ji ma za ke nan ko shi ya baka ba zai hana gobe a so ba saboda rahamata an sa wa magidanta tausayi ko Allah shi wannan kuma ayar Allah ne haka nan amma dai ka ji soyayya ga mata jin kai ga maza inna fi zalika la malaku lalle cikin wani abu da aka ambata nan la ayati akwai ayoyi ya kawo ga mutane ya tafakkaru na masu zurfin tunani a sai mai tunani ma na zai gane fi sun illahi ta'ala masu tunani cikin aikin Allah madadin gaske wa min ayati akwai daga ayoyinsa shi Allah ta'ala khalqu samawati halitta samai wal arli da halitta kasa duka aya ne na Allah wa khilafu alfinatikum haka na zabanin harshe da suke gani aka yi duniya yare iri iri min arabiyyatin wa adamiyatin da aka haɗa duniya ma gaba ɗaya goda aka raba biyu aka yi da masana larabawa kenan da ajami wanda ba su iya ba sauran harshen duniya gaba ɗaya ajamu ne larabci kuma shi ne masani saboda harshen annabi larabci wa gaire ma da wani wannan kaga ana da biya hajji kala daya sai wajen aiko sai yara su bauɗe su kafa yare daban ana nana nan kuma wasu masu aiki wani bauɗe su kafa yare daban da aka duk yaren duniya ya haɗu an ce inda aka taɓa kafa gari inda adamu ya taɓa takawa a duniya cikin yawon cawatansa duk inda ya sa a kafa ya sa aka a kafa gari inda ya sa aka a kafa gari in dai dan yi da zamzam ya dan yi dan kake da ke dan kai goma a wurin nan gari can gari can gari in dai yi wurin da nesa nesa to sai gaba babu gari sai dai inda ya daga ake kafa gari annabi adamu kenan walwanikum haka nan launin ku da aka yi launi daban-daban kaga yin bayanin wasa wadin wa gari ma na fari da baki da wani wannan amma mu yan bagajen fa yan kaɗan ne Allah gafarta malam mu bagajen mutane mu yan kaɗan ne ainu ainu wallahi mu bagaje ne ainu mu bagaje ne kai mu bagaje yan kaɗan ne ainu eh jaja sun ji mu ya da ni san gaci bai ga ga da larabawa da turawa su kaɗai ba ka sun ji mu ya ko to duk jajaye ne wa antum auladu rajulin wahidin gaji mu duniyan gaba ɗaya mu ƴaƴan namiji ɗaya ne wa mar'atin wahida kuma mu din duniya gaba ɗaya ƴaƴan mace ɗaya ne ya gama da malama kala ɗaya la yare ɗaya amma saboda iyawar Allah da gwanintar Allah ban mu zama kala ɗaya ba ban mu zama kuma yare ɗaya ba yawa Usama ibn Zaidu da mahaifinsa Zaidu dan Harita sabon manzon Allah ɗaya jajawur ɗaya baki kirin kuma da da uba ne sai mutane suna ɗan raɗe-raɗe anya anya a zuwa a faɗa abin da ake zuwa faɗa ana tsoron bulalan nan ta haddin ƙazafi amma dai kuma ana anya sai wani ana kiransa mutulaji shi kuma ƙafa ne wato ƙafa su ne masu sanin masu sanin dangi duk wanda zo gani in an kafa hada dangi ma za su ga za su gane wannan da wannan dangi ne ko dan wannan ne idan sun faɗa kuma a je a dangi ka je ka tambayi kakar ka ko jatun marka ni kan kaza kaza ta dinga ba ai ai da mun zauna a kaza aka kaurato su ta baka tarihi sai ka gane dangi dangi duk za su gane da sun gani sai su gane ta da mudulaji ya zo masanin kafa yana zuwa sai su kuma sun kwanta sun sun da mayafi ɗaya da ɗan da uban mayafin kuma bai ishe su ba daga kaman gwiwa suka ruhu abin da ya kayan sawayen a waje ya zo gaban manzon Allah ya zo ziyara ya yi gaisuwa ya kalli sawayen zai nuna wa annabi irin bai wadda Allah ya baji na matsayinsa na ƙafa masanin dangin bulai ya ce ya rasu da layi hazihil aka dawo ba'adu hamin ba'adu eh shiga korin ne ya rasu a ɗaya ne a jide wannan kori guda ne bai san na zuwa yi ba a lullube suke da mayafi ya yi kwarja ya rasu na wannan korin ɗaya ne ya jida da annabi ya ji daɗin wannan magana saboda al'adar laraba in kafa ya faɗa kamar mu yanzu da an likita ya faɗa ko ku gane ba ne ana sallama a likita yawanci in yi magana in yi auna aunan kawai shi ke na alamin ne ya ce aisha ya shigo gida da fara don murmushin na irin murmushin sa ya ce sai da ya rasulullah me ya faru ya ce wallahi mujilar ya zo amma ya dubi tawayen samar bin zai da da zai harika ya ce hazil a gadamu ba azu hamin ba azu eh to kaga daga nan wani rabi rake kuma sai ya dace sai na umar wani mutane sun yi rikici a kan da na wata mata kuma duk sun taba aurenta ɗaya ya ce ɗan ɗansa ne can da ya bata ya bata da ciki wannan ɗan ɗansa ne ɗaya ce amirar muminina wannan matar san da na aure da bata da ciki ɗan nan ɗana ne aka kawo ƙara gaba da yana wani cika wannan shari'a ya nemo mana kafa wanda ya san dangin mutane ya zo ya mana bayani aka nemo kafa ya zo da ya zo ya kalli iyayen guda biyu mazan ya kalli yaron ya ci kai ya duba ya duba ce amirar mumini na yi ya ce wala dan dan su ne su biyu sai na umar ya kalli zai sa a kamo shi a masa bulala karkare na fada hankali da aka yi bincike ya ka zama haka aka wannan ya sadu da ita ta samu juna ko lalurar yunwa ne ko lalurar jinya ne sai ya kwanta to da wannan ya zo ya aure da kuma da Allah ya ba shi daman saka ruwansa a kai sai ɗaya tara ɗaya sai suka haɗu sai ya zama mutum ɗaya to in ba irin su ba na za a gane wannan duka wannan ayar Allah ce to kaji walwa ne ku yin bayatin wata ba da magana ma ko a yi fari a yi baki da sauran mutum kayan mutum ɗaya kuma kayan mace ɗaya ina bi zalika al'ayatin lalle a cikin wannan akwai ayoyi da lalatin masu nuni ala qudratihi da ala bisa iyawarsa madaukakin sarki amma fa ayar ba ga kowa bane alamin daga halitta ga baki ɗaya sai alam ba mutane ka san alam aljanu ma alam lil alamina bi fatahi llahi fa lil alamina wa kasriha a wani kira kuma lil alimina to dabul qul kenan wa ulil ilmi ma abu dazan wa min ayatihi akwai daga ayoyinsa manamukum bil layli baccinku da daddare wannan hari shi kun yi ni rahatan lakun hutawarku wannan dare shi aka fara iraratihi rahatan lakun abin da Allah ke nufi da dare hutu gare ku shi bai yi ni wabtaga'ukum min fadli Allah yana nufinsa da ba ku wata dama ne na ku nema daga falalar Allah ai tasarrufukum ai tasarrufinku fi dalil ma'ishati wajen neman abin da za a ci a rayu bi radatihi da iyar Allah da nufin sa inna fi dalika lillahi cikin wannan la ayatin akwai ayoyi da kanu ga mutane yarmuna masu sauraro sama'a ta dabbur sauraro na lura wa tibarin da kula wa min ayati iya daga ayoyin Allah a gane Allah shi kadai ne Allah yurikumu Allah yake nuna muku aira aira'atukum Allah yana nuna muku albarka wal biya kauban abun tsoro ne limzabiri ga madadi min tawai yana tsoron kar aurege shi da tsawa awa ba inda ba ta zuwa ta saukafe inda ake zuciri eh ana zaune ana la ilaha illa ake duk tarihin duniya a ba ta taba samun muda suna la ilaha ta fada gumu ba ta taba ba amma ko masallaci suna fada duk inda ka sani ko ana iskanci ko ana ibara kana iya fada amma ba a taba samun labarin da ila la ilaha illa ta fada ba ta bai ba kawai ba afdalu zikir la ilaha illallah afdalu ma qulu ala nabiyyin min qabli la ilaha illallah ya ka ne fa amma wasu mutane suna nan wa la illa la ilaha illallah ya takbiruna in ji Allah ya ga an jira alhaji girman kai to mm. to kaji in ana ganin wadiya madafi na jin tsoro kana ya dawa ta make shi wada ma'a shi kuma zaunan gida sai ya ji kwadayi eh fil matsari ci ai ga ai ruwan sama da a ga har ya da wadiya ku eh bai kayayyakin ku sai ana ta jin daɗi maza a cikin cikin ɗakuna za a yi muku ruwa amfanin ku ya nuna a cito shi kuma na zaunan gida in ya ga wadiya haka yake wa yanzu min sama'i ma'an Allah na saukar da ruwa daga sama fa yuhijil ladda ya raya kasa da shi ba da mota bayan mutuwarta ayyubusiha bayan bushewarta bi an tumbi da shi da tsire tsire kuma yana fi zalika al-mazkur lalle cikin wannan abun ambata la ayatu duk ayoyi ne ya kaumin ga mutane ya ake masu hankali ya dabbar masu kulawa wa min ayatu jiya daga ayoyin Allah an da kuma sama'u sama ta tsaya ba ta rikito ba ga shi ba ta da gwafa ba ta da tila kuma tan ba a rafi wata da wani abun ratayawa ba kuma ba ta rikito ba wal aradu haka ƙasa ma tana kan ruwa ba ta lume ba sannan kuma ba ta motsi kamar da ruwa ke tangaɗi da abin da yake kansa kuma ruwan bai wanke kasar ta zaizaye kuma aka zama an bana ruwa ba a yi haka ba saboda gwanintar Allah da iyawar Allah Allah ya halitta ƙasa a kan da kumban kogi wannan ƙasar da muke takawa ita ce take tsakiya a saman musammai bakwai ne daban-daban ibaka ɗaya a kan ɗaya a ƙasar mu kuma ƙasai bakwai ɗaya a ƙasar mu ba muna tsakiya Allah ne ya umarci iska ta kada wani kogi ya kumfa ta girgiza ruwa ya dinga motsawa iska na motsa shi da ƙarfi ya dinga rakumin ruwa ya kumfa kuma ta makale a kafin wani bujimi ta zama duniya iya daga cikin tambayoyin shamawul dan salam da me Allah ya kasa nan ya aka ya aka bi ya gaya masa yace kasa na kan kafan bujimi kafan bujimi shi bujimi na kan kifi kifin na ruwa ya haka Allah ya ba saboda gwanintar Allah kuma duk da daiman kasar da aka tun ba a yi adamu ba kifin yana nan bujimi nan eh kuma suna harkokinsu mu kuma da mu da kadabila muna kai eh ba su nawaye ba kai a jizuwar Allah malam hmm ka duba gari ba ka duba duk wasu dogayen gida da muke yi kamar za mu tabbata kai dogon gida hawa ashirin hawa talatin dukkana kan halittar Allah duk kana kan halitta Allah shi za da zara ka zama sai mutum kana fito a gidan ka zai gidan jiwa kar Allah ya dawo da kai lafiya daga kabar gida gidan zai jito wannan ba kar Allah ya dawo da kai lafiya wallahi gidan gaba zai bada haka ka duba wa jama'a wani harba rafali da gani irin addu'o'in da gidaje suke da abinci akan mutane gidan ka na ji kar Allah ya dawo da kai lafiya Allah saboda mugun halinka abun da kake ci yana cewa Allah ya lance ka kana cin arzikin Allah kana sabon Allah in ji abincin da kake ci kullum na tsine maka sai goma ga zane ba zai iban girki suna tsinewa saboda ka isa doka riga a wuyan kana cewa lawalla an sakar ni da dilaka la faratu me ko da faratu me ka ta ce ka in ka dauko ka sa kanka a riga da kai ai ba dan ubangiji ne ya hore ni bai ce in rutsa maka asiri in na bude na saba ubangiji ba da sai in tsubare in barka eh in tayi abu na in barka wala da sai ka za ka ga ina amma wanda yake baka zane ba sai ka doka a ta doro ita kake kayi gayo in kayi na Allah ba in baka yi na Allah ba akwai matsala to Allah ya mu gane to kaga wannan sura da yake ta maka ce tauhidi aya daban-daban ake nuna mana don kowa ya da Allah shine Allah to ma in kaga wannan me zai kawo magana da kuma dan Allah mana a wannan jawabin da ake yin nan Allah yayi kaza Allah yayi guda ɗaya ma Allah kai ba za a ce a kawo magana da ba saboda shi bai kuma ba shi ba abun da ba abun da hmm shi dodo kan babu abin da yayi komai da komai na Allah ne Allah shi ne yayi wannan yawa ma shi dodo babu abin da yi ga shi ko an yi wannan manyan halitta babu gaba shi dan dan salamu yakan bai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya gaya masa abin da aka yi ƙasa da shi ya gaya masa abin da aka yi sama da har sai da aka je ƙasa ƙasan bakwai ya tambaya a ƙasan ƙasan bakwai a gaya masa sunan ƙasashe daban daban daban daban har aka zo wata hata tsara to a ta mai ta kai kai wa Allah ladabi in ji mazan Allah kai wa Allah ladabi sai ya ce na wajen rasulullah in aka yi wa Allah ladabi da annabi ya wani to sai aka yi wa Allah ladabi da yi wa Allah ladabi bi amurihi wannan yin ƙasa da sama nan umarnin Allah ne gashi an yi su kasa ba ta lori a ruwa ba sama ba ta rigido ba ko ba a gyara bi amurhi da umarnin Allah bi iradin min gairi umudin babu ginshiki ko guda da babu ginshiki kuma za da aku sannan Allah idan ya kira ku dawatan kira min Allah daga cikin ƙasa bi an yanfuka israfilu idan mala'ika israfilu yayi busa bisuri a cikin ƙaho lilbazi na tashin al'iyama ba na tashin duniya ba minal kubur da kaburura idan an tun takwar duna duka guda an tara rayuka an tara rayuka an tara rayuka na yan na shahidai suna hawa kulun tsiyor na muminai suna cikin iliyin na arna da yin jana cikin sujjin amma ran nan jana duk a iya boran gaba ɗaya gaba ɗayan za a yi musu duk kuma yawan rayuka na a tura su a cikin kahon mala'ika ne katon kaho ne kuma aka rama kallahu ba kaho ne irin wanda kare kahon shanu ba a'a ba zai kwatantu ba yi amma an da mai annabi irin yadda kahon yake duk ya faɗa a cikin tambayar shi dan dan salamun ce yau annabi duk an faɗa to idan isra'ilu ka san shine mala'ikan da aka riga halitta duk su jibiru kowa da kowa ɓangaren mala'iku israfil a riga shi aka bai kafan idan allah ya yi ruwa ruwan ya tsirar da duk gangan jikin da ya zama ƙasa ya dawo wanda kura ta cinye aka kwato shi a inda kura ta zama ƙasa aka tato aka cire masa ai kana ga yaje ka ai idan aka dauki karafuna ko wani abu aka yi kamfani ta anar kashi an a tafi daban karfin ya fita daban duk wanda su ya fita ya ware daban ba zai haɗa karfin ba ba gani ba ne to ya shi gaba biya to haka za a tashi kowa abin da yake na wani ne kamar ya abin da yake na kan akwai a mayar maka yan kura ta cinye ma kafa a mayar ma kafar ka kai ma ka ci kafa shanu a ka mayar musu kafar eh mana kowa a tashi kawai duk sai a tsuro daga cikin ƙasa tsurowa za a yi ba yau mai kula da kalmar ajiyar mawutul tsurowa za a yi wai zallar mujjat wa'adar ma zai wata kalar wa aznan da dawo a mata izini kuma a ce mata dole idan kasar za a yi izini a ce mata dole a murɗe ta Allah mala a murɗe ta ya daga nan in kai ɗan ruwa ruwa a cikin kan murɗa ya ake da ana ruwa wani zo ba to haka kasa a matse ta murɗe ta duk abin da ke cikin ta kawai tafi da shi wata kalar kasa sai ta nan ba ta da ko ƙwaro wanda yake cikin kasa ƙwaro gawar ƙwaro wanda ya riga ya zama ƙasa a ƙasa babu sai ƙasar da Allah ya da lokacin ba abin da ya taɓa shiga cikin da ya bata haka to sannan tukuna mala'ikan zai busa ƙafansa yana busa a haiko a tashi ba kowane rai Allah shi na ranne da girma dan ya busa shi mala'ikan rayukan gaba ɗaya za su tashi ƙafan gaba ɗaya ba za ba mai tashi ko kankani amma kowanne ba zai samu wanda zai shiga ba sai Allah ya rantsuwa da dalala tukuna wa izzati wa jalali to kowane rai koma cikin gangan jikinsa eh saboda iyawa da gwaninta kowa zai koma cikin jikinsa magana ya kare to an yi tashi kiyawa ce shine ila da aku in ya kira ku da'awata min la kira ɗaya daga cikin kasa da gan buga israfilu fi suri lilbazi min al-qubur daga cikin kabari idan an tun takarujun ikan ku bane min ha daga cikin kasa a yara yayu wa kurujukum fitarku minha daga ƙasa bi da'awatin kira ɗaya ƙwalla a yi a ce kowa ana neman sa min ayatihi ta'ala wannan yana daga ayoyin Allah madaukakin sarki walau man bisa ma wato duk abin da ke sama da ƙasa na Allah ne man an yi ta galibil akil ke milkan shi ya mallake su wa kalkan shi ya halitta su wa abidan ko duk bayan su kullum kowa ma in Allah eh lahu qala to suna biyayya ga Allah mudiuna sun miƙa wuya ga Allah wa huwa allazi Allah shine wanda yabda'ul kalqa ya faro halittar mutum suma yaqidu kuma ya mayar da mutum bayan ya halaka ya zama babu wa huwa ahwanu alayhi wannan mai da mutum bayan ya zama kasan nan ya zama babu shi yafi sauki ma a wurin Allah min al-far'i daga farawa in za a ce a dauko auna da hankalin wanda ake yi wa wa'azi eh zuwanka gari da farko baka taba zuwa ba da dawowa da alawa na juya ai zuwan ka da kai baka dawo zuwa sai zuwa da ko ni dama ka bi gidan garin garin nisan inda baka dawo zuwa ba akan dawowa duk abin da ka taba yi da wanda baka taba yi ba daidai ake ba iyawa in za a yi aiki da hankali na mukadabi wanda ake yi wa wa'azi ake magana da shi zai ce to ai ma magana a ce mutum in ya mutu ya zama kasa ya dawo mutum ai ya fi sauki ma akan san da Allah ya yi daga babu in zai ce ba uwar ta ne ba uwar saman da akwai sada babu ita wayan tambaye ka bayan kana ganin uwarka da ubanka ki gadara san da kakanka da kakarka ka da akwai ne ko ba ka da kakanku ne to san da suke samaji ta ana kake ai dai duk yadda ka kakan naka da kansa in ma kuna Najeriya ai zai ringa ga shi ko kina da muke samari zamanin da ko ba ma mu tarihi ne an yi kaza an yi kaza an yi kaza duk wanda ya zo da kakansa ya ji kofi na irin wannan labarin to wannan lokacin da kafin ke ba labarin suna samari an yi kaza an yi kaza kai ai na mun aka zo aka yi ka karka yana mutane wayo mai to wannan shine amma idan ba an zo a auna da hankalin wanda ake yi wa'azi ba da farawa da mayarwa duk ne a wurin Allah da sauro da giwa duk ne kun sai ku zama kawai zama eh wa za ka ra'auna mani ma kula kun bai duk abin da Allah zai ji zama sai zama inna ma qaul da shi ra'a rannahu an kula kun bai duk abin da zamu yi Allah zai mu ji zai zama kawai zai zama ma kana lillahi ya dubi min wala subhanahu Allah bai yarda shi dai Allah ya ce yi za ka amran fa inna ma kula kun bai haka Allah yake kana to amma mu ka da biyu a wannan da hankalinsa zai gane ma abin da ake ce ce ku ce akai shine dawo da mutum bayan ya rasa abu ne mai sauki yawa abu ne mai sauki a wurin Allah ba na haka da duk dai abin yake a wurin Allah ki suhulat wajen sauki babu tsanani a wurin Allah wala wal masalu ala Allah ne yake da sifa madaukakiya fi samawati a cikin samai wal arli da ƙasa aiki botul ya suffa ta oli oli wadda babu suffa da ta kai ta kuma babu wanda yake da ita sai Allah yake la ilaha illallah idan ne sufar Allah sufa madaukakiya a sama kuma haka a ƙasa wa huwa al-azizu Allah kuma shine magwayi wato in ka ji azizu duk abin da zai fa'a isa hana kuma zai yi rabu fi mulki a cikin mulkin sa ala ki mugwani fi kalbihi a cikin halitta bai koyi ta kowa ba kuma ba a taba cin gyara a halitta ba ba wani mai masanin ilimi da zai ce to wannan hannu da a makala mana shi a kafa mana ya zama shi shi ne kafa ko a ce ya zama yana zaune a mazaunin kafa kafa na zaune a matsaunin hannu da ya fi kyau ba a faɗa ba kana gani ta gaba ba a ce da ta baya ka gani ya fi ba a faɗa ba an haife ka da kayan gaba irin kamar ka farasol ka taka farin ka ɗaga bakin can sama ba a ce bai ba da ba a ga ya kamata a dunguru da kai ba bakin ya taka kaza ba duk ba faɗa ba saboda iyawar Allah da goyantar Allah ko a sunan halitta ba ga dawa jinka jiga sunan da ake gaya doki ai da da ake gaya haka rabi ba ta wajen wannan ko ko ta wajen eh ba shi ba duk abin da Allah ya gwaninta ne da iyawa kuma bai gani a wurin wani ba ya koya eh saboda shi azizu ne kuma hakimu ne da raba lakum ayyuhal mujrimun masalan ku arna da ku ake magana ba Allah ce ya sa muku misali ka'inan wanda zai kasance min almudikun daga kawunan wa huwa yarku arna halakum mimma malaktum mimma malakat aymanukum a cikin duk abin da kuka mallaka da da bayi ake fassara abin da aka mallaka yanzu muna fassara shi da yaran gida saboda mota ta siriri wani bai san bawa ba amma ka san yaran gida wai akwai wani alhajin da fawarsa akan kayansa matsayin da akan kayansa suna daidai da yaron gidansa akwai wannan wannan yaron gidan oho wato kai saboda kayan naka ne ba daidai kuke da yaron gidanka ba saboda naka ne ko to shi ne Allah zai kayansa a zo a ce shi kuma yana da abokin tarayya a cikin kayansa su zama da dai ai ga ga wannan bai zauna ba saboda haka da za ku gane wannan sai ku ce Allah ɗaya ne mai mamalaka ai maliku na gabi na hannunka ya mallaka mai mamalikum daga bayinku ko mu ce barori min shuraka akwai wanda ya haɗu da ku ya tare ya lakum da ku a kai ko iyalinka ya ce ta ku ce kai da shi an ya ga ba yi ba shi ma da daga naku cikin abin da muka ba ku min al'amali na dukiya ko kai da adabarinta ba an tun kuka zama ku wahum da su fi zawahun ƙarfinku da ikonku a ciki ku zama daidai an taɓa haka ba yi ba ta kafu nan kuna tsoron su ka kifa da kuma an buza kun kamar tsoronku na kawunanku ku zama da dai da dai an taba yin haka ne wa ba yi ba to ya za a yi kuma a ce fa kai da kaka kuma sai an ba ara maliki li a maliki maliki la kuke hada wasu daga cikin abin da Allah ya mallaka su zama shuraka abokan nan tarayya da ga Allah ai ba za a yi haka ba to kazalika yadda aka yi bayanin nan fa ne fasulillahi muke bayyana ayoyi in ji Allah ya kaumin ya ake daga mutane masu hankali ya dabaru na masu lura bal sadaka daka ita ba ladin da zalamu a hawa ahu su a zalimai wato kafirai bin son zuciya suke bi ra'ayinsu suke bi ya gairi ilimin ba sani suke bi ba saboda kan mutum ya zama na musulmi ba ilimi yake bi ba ra'ayinsa yake bi in abu baka yadda ba a ta jayayya da kai in ka da ko ba ka kawai ka dunguma ka yi irin na arna su arna zan zuciya ra'ayin suke bi kawai an da mai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya rasulullah ya dodanni daban-daban da ake sai a duniya wane ya fitar da mutane wa gala alhawayu tabau yake wanda bi komai fitar da mutane shine bin san ra'ayi to bin ra'ayin ka ma mutane balle ka bi ra'ayin wani kuma ai bin ra'ayin kenan shine yake jayayya da kalmar la ilaha illallah ai dole sai an aje son zuciya da ra'ayi tana a ce an yarda da la'ila illallah sai dai aiki da hukunta ta ji dutu komai ya zama babu sai wa sai Allah magana a ƙari ce a cikin nasu ke na babu nasu abin da Allah ce a yi shi za a yi abin da Allah ce a bari shi za a bari a dukiyarka ne a matanka ne a yanka ne ba za ka ta aina wani oho za ka waje da Allah baya so kenan ko to ya kamata a gane wannan ya Allah ya ce kamar ya adihi shi wanda ya bi son ra'ayinsa na bigayar ilimin babu sani waye zai fiye da shi babu man alalala wanda Allah ya riga wadda shi ai la hadiya lahu bai da mai fiyewa wa malam min nasirin kuma ba su da mataimaka fa inda Allah mani ne masu hanawa min azabillah daga azab Allah babu fakin mu da aka ya rasulullahi ka tsayar da fuskar ka lidini ga addinin musulunci halifan wanda ya kubuce ya karkace ya tankware ya bar kowane irin addini ma'ila ya koma ila ya zuwa gare shi ai ma'ana akalin ka tsarkake dinaka addininka karka idan a ce ka iya ko don a ce ka burge ko don wani tattabashi ko don koma menene illa lillahi kurum shi ba Allah bai kai ba mun bai zama lillahi ba shi ne za a ga mukulisina da kuma mukulasina mukulisina masu idan Allah mukulasina waɗanda Allah ya zaɓa don shi an ta kai ya rasu lallai haka muke so ka zama ba ruwanka da kowa ka riƙe hanyar Allah ka riƙe addinin Allah ba man tabi haka haka wanda suka bi ta ya rasu lallai fitratallahi wannan halitta ce ta Allah kilqatahu halittarsa allati waɗannan nasu alaiha wanda ya halitta mutane a kai wa iya dinuhu shine addininsa Allah ya yi komi da kake gani kai har da wanda ba a gani ba domin dan adam mutum kowane abu an yi shi don dan adam mutum shi za kowane abu yana hidimta wa dan adam mutum kalli ka daga gani dan adam mutum ne ya kai matsayin yake tattakawa yanzu ko rigar ka na taka ko shimfiɗar ka taka za mu yi faɗa da kai za ka gina maka walakanci yaya da hankali aka taka maka rigar ka ko za ka yi dani to amma shimfiɗar Allah ce kaza kake taka shimfiɗar Allah ce Allah ne shimfiɗa kaza kake tattakawa da kake taka ka tsaya nan duk abu da muke ci bayan ta muke sassarawa wai muna noma har a sa garma ma har ma muna huda a ƙauye har sa zubana wai a ƙara ƙasa wani ka ƙara ƙasa an an sa zubana akwai inda za mu ɗan taɓa ta ƙara lumewa da ta ɓarzano ƙasa can ƙasa ta ka ce kana na kai ka taimaka ka ba da wani abu ya mai wannan abun zai ce ka bari fiƙi ya ce ka yi kaƙi ai gagar ga nan ma mutum bai kama hanyar da zai ji da ba ɗan adam bai faɗa a nan ba in ba gini za a yi sai a nemo ƙarfi kowa da diga tara ɗaya ba zai take mata a samun ba kai halitta ne ƙasar ma halitta ne sai ka ɗauko diga wani kai magana ne kawai kana so ya tsara da ƙarfi wannan ya buga wannan ya buga kai wannan leburori akwai aiki ko ba ga muke yi ha a biya su kuɗi sun faffasa da halittar Allah wata ma idan aikin ya girma ba za a kai ya sa motoci irin masu doron nan a ta tono a ta tono a ƙasar Allah shi dai ya ruta an lebur kai ka zo ka tone mana wai me ya wai fandi don ah gaji mun ga ba ai haka muke Allah to wannan Allah ne zai rinka lallan miki a ce kai kaza ka bar kaza ka ki ka je inda za a kira ka kai labari ai kai ma baka dauka kan gaskiya ba to wannan kaga ba dan Allah ya yi kasa don mutum ba ka duba yanzu har wani abu da ake yi ko ana yi wasu awai ya tore kasar Allah ya sa robobi daga can gidansa can nesa ya ta tura kaji da shi da yayansa da matansa a cikin kasar Allah a duk za tambayi ta sun wala su alinna yau ma idan anin na'imi da ni da kai shi an tambaye mu mu ta kashin magani shi an tambaye mu ai dai ka san duk wanda ya matsu da bayan gidan nan ko gidan wanka ya dan rage nauyi ya ji daɗi ko bai ji wani to da ya ji mai yi wa Allah ne ya gode wa Allah sai an tambaye mu abinda man Allah ya dan makalar da shi yake fitowa ma sai a zo a huku da ka a ɗauki mazatu ku daga a miƙa a hannun yara ƴan mata a asibiti kuma a gani ku mulmula su mulmula su tsoka ma wani abu su maka azaba a ce to da aka zama roban nan ne yake dan fitsarin ko ba ga ke bane amma lokacin da Allah bai sa maka lalura ba lafiya kalau kake fitsarin ka fa to wannan bai kai ga Allah godiya ba yanzu kana da man in ka auna da wanda yake da irin wannan lalurar ana nema masa lafiya a asibiti ko an ji ana ta wannan ɗawainiya da wanda aka bai lafiya kalau tazarar da take tsakanin su duk aikin da kai zai biya wannan tazarar ibada ta duniya za ta biya ne ba za ta biya wannan ba to saboda haka sama tana yi wa ɗan adam aiki ba adadi idan muke shuka mu ci cin abinci balle ma in aka mutu mana da Allah ya muka da zamu yi da shi ko ba zai rufe ba ma da a ce ba zai rufe ba ma zai zauna haka kullum a bida da a gaishe sun dundun dan Allah za a ji daɗin rayuwa za a nutsu tsakanin da Allah amma sai a yaya sai a ji a tona ƙasa ta ɓoye mana wannan saboda ba ma jin daɗin harka da ta ɓoye mana to haka nan ka gaje ƙasa ta mana ayyukokin da ba za mu iya riga ba to sama fa ruwan da muke sha ruwan sama ne in sama ta zubo sai Allah ta ƙasa ta rike in ƙasa ta rike shi ne da an kwakwara sai a taddo ai ruwa wanda aka yi na can ƙasa baka saka je buka ta ba akwai ruwa wanda yake da ake kuma kawo ta aka yi da batan ya kamata ka san wannan kawo ta aka yi da batan ruwan da aka tsora ƙasa a kai baka yi saka kwakwaro ba wallahi ai da za a kwakwaro duk duniya ƙarewa lafiya sai ba ga lokacin da aka ce aka yi ruwan ufa na ma sai da aka kira ƙasa tukuna ai kasar aka ba gila wa ya arzu da ima'aki wa ya zama wa qalbi wa qila lama wa qul lam wata wa'ala jiki tukuna sannan duniya ta zauna lafiya a ruwan tsufa ne sai da aka ce kasa ta daina aka yi wanda ta fitar mata haɗe ya koma can duk inda ka zo a ƙasa nan aka tadda ruwa ko a kwali ko a rauni aka ɗiba aka sha na sama ne to male in aka zo aka yi ruwa kuma da damuna daga sama ka yi abinci ka ci abinci in ma baka yi noma ba an noma ka ci sannan in noman rani kai ma wannan ruwan da ka ja buhun aka tona to wani sama ne Allah yake rike shi a kusa don mu amfana to ƙasa na ma aiki sama na maka aiki sai kuma an ce kai wa Allah saman taka ƙasan taka dabbobi naka bishiyoyi naka komai na ɗan adam mutum shi kuma na Allah ne ka duba girman aka masa komi da kake gani na dan adam mutum ne shi kuma dan adam mutum na Allah ne ya Allah ba girman adam mutum ba to aka yi doka mawar da Allah wanda ya da da wanda bai dafa kuma to ya sani Allah ya ce al'alamta addini la tabdila li khalqi Allah babu musanyawa a addinin Allah ai la tubaddilu wannan addini na Allah kar ku musanya shi inji Allah da an tuliru ku ku masa tare kar ku yaka zalika dinul qayyim wannan shine addini tsayayye almustaqimu daidaitacce tauhidul lahi kadaitakar Allah walakin na kasar nasi amma yawan mutane su ne arna ai ga san har yanzu da Allah ya yaular ta musulmi ma arna su ne a kasar nasi har yau har gobe arna su ne a kasar nasi la ya lamu ana ce ba san tauhidin Allah ba sam sam ba san tauhidi ba ko ki ja ko har na ba san tauhidi ba an da magana take kenan su ba su sani ba in an faɗa kuma ba za su yadda ba to Allah ta ba